الذين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ina farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya nuna mana wannan rana mai albarka ta Juma'a kuma ya hada mu a wannan gari mai albarka garin Katsina a katsinan ma ya hada mu a gida mai albarka gidan shek yakubu musa hassan ta tana sautin sunna kura tun kina karama sunan ke ɓaci wajen yan bidiya da amana ya yi mana gaba daya ƙarƙashin jagorancin shugabanmu fadilatu sheik imam a doktor abdullahi balalo domin zuwa ɗaurin aure ɗaurin auren kuma na yayanmu menene suna amarya malama salwa da kuma da kuma kuma musulai kai tun daga sunan kasar bid'a ba ta mutu da angwayensu, me suna angwaye? Akwai Abdulrahman, akwai kuma wa Abdulrahman Ibrahim ɗan yaro. Alhaji Ibrahim ɗan yaro shugaban ɗan kasuwa namu daga jihar Kano. Shi ma wani ɗan uwa ne da ya sha suna ya koshi ba kurbaye ba. Shi ne mahaifin ango. Wane da ɗaya angon? shi wannan saboda shugaba da ya bada auren yasa sunan bai bace mana ba shugaba da ya yi wakilci ko walittaka to amma za a samu mun sunan da yagon Allah ne kafin a kammala wa to ina addu'a wayannan amare da an gwaye Allah ya sa wa auren su albarka Amin.
Allah ya azanta su da zuriya tayyiba Amin ya Allah.
Allah ya sa haifi sojojin kullum bana na addinin musulunci.
Amin.
Yan tsoro na sunna. Akwai addu'a da na saba yi wa angwaye. Waɗannan angwaye su ma ina musu wannan addu'a. Allah ya sa kowace amarya ɗa na farko da za ta fara kawo mana duniya. Ta haifar mana shan yakun Musa Hassan Katsina da sauransu. Ɗa na biyu sai ta haifar mana limamin kullum na Amurka. Mai gida Sheikh Abubakar Giro Arugungu. Ana uku ne ta haifo mata shahidi Sheikh Jafar Mahmud Adam Kano.
Allah.
Ana hudu kuma ga ana rama Nasiru gangaren daga gwandu sai ta gangaro mana. da shi. Ta ga dama ta kara in ta ga dama ta Tare da Malam Kabiru Gombe.
Waɗannan sojojin kudu ba na duk da suka dirka bid'a da shirka da shi da taka dole su ga wuri. Hausawa suka ce bikin farar balbela. Bikin farar kaza ita balbela ba sai an gaice ta ba.
Sosai.
idan aka ce Sheikh Yakubu Musa ya yi kira a izala,
Kenan.
to an riga an gama. Duk abin da muke da shi a ofis, in dai malam ya kira, shugaba zai ce sakatare ya na yi declaring state of emergency komi a dakatar da shi sai an san su kiran malam.
Allah.
Ba don komai ba, sai saboda albarka da Allah ya yi wannan dattijo. Aure na na farko da na yi a rayuwata, malam shi ne ya je gobe da Allah ramma bakar adam suka mana walima.
Allah. Akbar.
shi shan yakubu musa idan ana maganar waɗanda suka kafa izala shi yana ciki A kwarai.
idan ka ɗauko constitution da ƙungiyar izala ka bude za ka ga sunan shi a rubuce Mm.
za ka ga me Sunan shi.
a constitution da ƙungiyar izala idan ka ɗauko ka bude za ka ga sunan shi a rubuce certificate ɗin ƙungiyar izala Eh.
wanda da shi aka mata rijista wanda yake hannun shugaban kungiya na ƙasa Sheikh Imam Abdullahi Balalo shugaba ya aje mana kayan mu a madadin al'umma to a jikin rijista karantar da certificate ɗin, akwai sunan Sheikh Yakubu Musa Hassan kaza da sautin sunna duk waɗanda kuka ji suna ƙaryar izala izala wallahi babu sunan su a ciki. wallahi babu sunan su duk wannan zarar ne da kuka ana musulai a hausa ma a sauko babu sunan su. idan kuma ƙarya nake aka rufa mun asiri wanda ya rufa mun asiri Allah ya isa ban yashi ba amma Sheikh Yakubu Musa akwai sunansa a waje. Sheikh Yakubu Musa bayan sanda aka kafa kungiyar aka ci gaba da da'awa a cikin sunayen mataimakan shugaban majalisar malamai na ƙasa Allah ka gafarta masa Sheikh Ismail Idris Ibn Zakariya Mala Yakubu yana ciki. Shi wancan baya ciki. a lokacin principal ce a principal ne a wata makaranta bai ci. ina tabbatar muku bayan adadi ka ya shigo ko yana principal a lokacin idan su shek yakubu musa da su shek ismail idris suna tattauna matsalolin addini shi bai ce mutum kusa da wani ba. duk lokacin da kuka ji ana cewa da wata guda duk sanda ka ji ana cewa duk sanda ka ji ana cewa wai sanda aka kafa izala Sheikh Balalo ba bai balaga ba to shi mai faɗi wannan maganar shi ma a lokacin balaga ce kadai ba kowa bane a izala Kwarai da gaske.
kuma ban ga menene a cikin abin alfahari cikin kariya da balaga ba. Sai da ka balaga kafin in balaga ba, san da ne abin alfahari a cikin. ban san me da abu alfar ya domin na san ban san iya sa karkarun da suka riga da balaga ba sa karkarun da suka riga da balaga ba da na riga ka balaga ake alfahari ba bai girma gwamnan jihar Katsina a yanzu shi ne ba. Wataƙila sanda aka ƙirƙiro jihar Katsina bai balaga ba.
Kwarai da gaske.
Amma yanzu wane ne gwamna? Shi ne. To sai kawai wani tsoho ya taso. Ya ce shi billahi da bai yadda ba. Wannan gwamnan ne da shekaru da yawa sanda aka kafa jihar Katsina bai balaga ba. Ina so ku gama akwai hankali a ciki.
A'a, la.
Wane ne gwamnan jihar Katsina? Abba Kabir Yusuf. abba gida gida duka Allah ka musu albarka ka tsare su amin sanda aka kafa jihar Kano ba lalle ne abba kabir Yusuf ya balaga ba Ana.
amma yanzu wane ne gwamna to shi kenan sai a samu wani tsoho daga fage Ya ce shi shi zai da kike da wata mutum. Sanda aka kafa jihar Kano, wanda bai balaga ba ya za a yi zama haka? me ya alakar wannan da shugabanci in ba harkar kwaya ba me ya alakar wannan da shugabanci Allah ya gafarta mu Amin.
abin da ya sa kuka ji har na faɗi wannan magana saboda a gidan malam yakubu musa wuce Eh.
inda su ne suka yi aikin su ne suka yi- suka kafa izala yana cikin waɗanda suka kafa izala kuma da sunan shi a rubuce kuma ba za a goge ba har zuwa ranar tashin alƙiyama. ba mai iya canja wannan tarihi akwai sunansa a rubuce kamar yadda ni ba sunana a rubuce kai ma ba sunanka a rubuce balaga kuma da karga mu balaga Allah ya bada sa'a da rata agaji yana so ya dauke ne kai tarihi wanda su suna cikin waɗanda suke gogormaya farko farko mu daga baya Allah ya kawo mu suna cikin waɗanda suke gogormaya to su suke da hurumin su yi muku wannan jawabi ba ni da nake da hurumin da nake da shi. amma dai wannan nayi mana irin ishara ce yana daga cikin kuskuren da muka gani a lokacin da wani tsoho a nan Najeriya shi ma ya ta surutu ya sha bid'a ya koshi cewa ai mu yara ne Mm.
ai izala menene Yara ne.
yara ne nace to me alaka wannan da hujja da aka fara haihuwar ka kamin a haife ni laifi na ne laifin waye yanzu ake maganar sanda aka kirkiro aka kirkiro Najeriya ba lalle ne mai girma shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya balaga a lokacin amma kuma yanzu shine me shine shugaban kasa shine jagaba in ma ka yadda in ma baka yadda ba dai shine jagaba kuma dole ka jira har sai ran da Allah ya canza shi in Allah ya tashi canza shi ko kuma shi bai ce shi ne Allah ya shafa kamar Amin.
ba dogon wa'azi zai yi ba amma ku tura abin da nake so ne magana Ya hankali.
shine ina so in lallashi ƴan uwa ɗalibai masu da'awa don Allah ku rika yin hakuri Mm.
don Allah a rika yin hakuri ku rika yin hakuri wannan hanyar da kuka ɗauko ta wa'azi da kira zuwa ga Allah kar ku rinka bari a ɗauke hankalinku daga asalin abin da kuka sa gaba kar ku bewa surutun masu surutu ya ɗauki hankalinku daga me daga dawa a ku ci gaba da abin da Allah maɗaukin sarki yake bukata ku aikata Mm.
ku ci gaba da kira zuwa ga Allah wane ne jagoran wannan hanya shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan kuna karanta alkur'ani mai girma za ku ga shi karan kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah maɗaukakin sarki yakan ba shi haƙuri, yakan lallashe shi. Ya za ka gane wannan? Idan kana karanta Alƙur'ani mai girma, na ana rama jakin sotul gafir. Sai Allah maɗaukin sarki yake magana da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Sai ya ce masa, Fasbir inna wa'adallahi haƙƙun.
فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون Fasbir inna wa'adallahi haƙƙa.
فاصبر إن وعد الله حق Fa'ima nuri yannaka.
فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا Ya يرجعون sake cewa fasbir inna wa'adallahi haqq.
فاصبر إن وعد الله حق Wastaghfir li dhanbika واستغفر لذنبك وسبح بحمدك بالعشي وسبح بحمد ربك بالعشي والشراق Bayan wannan adaran ma sai sake magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam.
بالعشي وال بالعشي والإبكار Adaran ma je ka cikin suratul Tur. Sai Allah madaukin sarki ya sake cewa wasbir bi hukmi rabbika fa innaka ta'ala.
واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا Aha.
وسبح بحمد ربك حين تقوم To bayan wannan je ka cikin suratul Qaf. Nan ma sai sake cewa fasbir فاصبر لحكم ربك فاصبر لحكم
Fasbir ala ma yaquluna.
فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها
Sai sake faɗa a cikin suratul eh, Muzammil. a gyara mana wannan aya qabla dulu shamsi wa Akwai qabla wannan.
al فاصبر له- فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها
wanda ita akwai ta cikin suratul qaf فاصبر لحكم ر- فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب to shikenan da kan suratul muzammil ya sake cewa wasbir
فاصبر ل- فاصبر alama da فاصبر sura على ما يقولون wahjuhu وهجرهم هجرا جميلا
to je ka suratul insan sai sake cewa fasbir
فاصبر لحكم ربك ولا تدع منهم آثما أو كفورا bayan haka bayan haka sai sake cewa bai gaba
ومن الليل ومن الليل فسبحه ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا
to je ka suratul nahl sai ka je bakin boda yace wasbir wa ma sabaruka فاصبر وما صبرك إلا بالله aha ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون to bar nan zo suratul ma'arij sai sake cewa fasbir
فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا
wayannan ayoyi da Allah ya karanta mana duka ayoyin da suke lallashin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suke ba shi haƙuri wani wurin Allah ya ce fasbir inna wa'adallahi haq kai haƙuri ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karka damu da masu musguna maka karka damu da masu zage ka karka damu da ƴan kazafi da ya kulla maka sharri alƙawarin da Allah ya yi cewa sai sunna ta tabbata sai gaskiya ta tabbata Mm.
sai musulunci ya tabbata da ƙafafunsa wallahi alƙawarin gaskiya ne yi haƙuri kai ta aiki Allahu akbar gaba daya sai da ya kammala sai ga Rabidatul Alamil Islami ƙungiyar haɗin kan musulunci ta duniya gaba daya sai ga ta gayyaci shugaba zuwa ƙasa mai tsarki a madadin shugaban kungiyar Izala kuma shugaban Ahlus Sunna na Afirka ta yamma gaba daya.
Kowa ya gani.
Ƙarya nake. Taziya muka zo nan wai saboda an gabatar da shugaba a matsayin shugaba wani tsohuwar sata ba irin zage-zagen da bai. Yana kammala wannan sai ga ah- ƙungiyar haɗin kan ahalin sunna tamu ta Afirka ta yamma ta shirya gagarumin taro na jagoran mu na ahalin sunna na Afirka gaba ɗaya Mm.
ka zo ka jagorance mu wannan taron. Ana rama da ni aka ce, Da ni ne ba.
ka je ko baka je ba.
Na je.
Ɗan jira a shirba ban daidai. Ka je ko baka je ba. Shugaban majalisar malamai da sauran yan wani suna.
Duk da su aka je.
Yanzu da Allah kana da bukatar ba shi ba. Wai har yanzu mutane ba su yadda kai ne ba. Game da mutane sun yadda kai da bukatar kullum sai kama na.
Yan shugaban ƙasa Yanzu aka ce.
Tinubu zai fito Najeriya. Ya ce duk wanda ya ce muku shi ne shugaban ƙasar Najeriya ba ni ba. Ƙarya yake yi. Ina tabbata muku 'yan Najeriya ni ne shugaban ƙasa. Tinubu yana da bukatar wani.
Kai.
yanzu gwamnan katsina yana da bukatar ya fito ya ce to mutanen katsina kar wani ya zo ya damfare ku ya ce muku shi ne gwamna duk wanda ya ce muku shi ne gwamna ƙarya yake yi ba shi ne ba ni ni ni- ni mai girma ni yana da bukatar sai yawa me yasa bai da bukata saboda shi ne in ke ne baka da bukatar sai ka ta mai ta kullum sai ka litsa ba Allah ka gafarta shi ne fasbir inda wa'adar zahira. A wata ‘yar Allah ce, fasbir alama ya ƙulu, ya kai annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam kai haƙuri a kan abin da suke faɗa. Shan ya kuma Musa ku yi haƙuri. Ku yi haƙuri alama ya ƙulu. Duk wanda zai faɗa abin da zai faɗa kar ku bi ta kai. Ku ta karantar da addini ku yi haƙuri. in wanda ya ce an samu bindiga a gidanka kaka tanka ci gaba da wasi in wanda ya ce kamo ya yanta a da karkashin gado a gidanka sai da jami'an tsaro suka zo suka gano su ba da karka ba shi ansa ya ci gaba da dawo a wata ayar sai Allah madaukin sarki ya ce fasbir li hukmi rabbi Mm.
ka yi haƙuri da hukuncin Ubangijinka, haka Allah ya tsara, in dai za ka kira zuwa ga gaskiya, sai an samu wanda zai zage ka, sai an samu wanda zai tsangwame ka, sai an samu wanda zai kulla maka shari. Ka yi haƙuri. Na ji iyalan Shek Ibrahim Babu shinkafa sun fusata, saboda sharrin da aka yi mahaifinsu yana kabari cikin kwanakin nan.
Allah.
za su je kotu da Allah karku je kotu ku yi hakuri inda malam Ibrahim bawa mai shinkafa ya je shi ma ma- mai magana zai ci Mm.
ko zai ta zama a duniya zai je ku jira su je su haɗu gaban Allah ya maimaita abin da ya faɗa gaban Allah fa na ji iyalan Sheikh Nura Karim sun bazata an yi wa baban su sharri an ce yana rabin yan mata Mm.
an ce wiwi yake dafawa kamar yadda yake dafa shayi an ce barawa mita ne Mm.
eh mita ta wutar lantarki na ji ya'yan kun fusa ta za ku je kotu da Allah kar ku je kotu ku yi haƙuri kar a ɓata muku lokaci ai mai magana bai da ansa ne iya abin da yake da shi kenan da ya kamata a yi ya ba da ansa ne akan magana da mahaifin ku yi Rai.
me mahaifin ya faɗa abin da mahaifin ya faɗa ya ce wai wane kan bai da waɗanda za su yi masa wa'azi ne kusa da shi yanzu yadda ya fito ya ce peter obi shi ya kashe sardauna saboda haushin peter obi ba gidan shi ya je ba Ba ta haka kuɗi ba.
shi ya ce yanzu idan peter obi ya kai shi kotu ya ce ya mun sharri ya ce ni na kashe sardauna musulmai ne za su taso su ce peter obi bai kyauta ba ya yi ne ya kai ƙarar malamin addinin musulunci ƙarshe abin ya haifar da hargitsi a cikin ƙasa yace malam Yusuf kai hakuri Mm.
idan ka zo za ka yi masa raddi abinda muke tsammani ka yi shi ne wanda magana zai faɗa sai ka tabbatar da ita ko ka kare ta All right.
sai ka ce a sharri kai wa malam malam bai faɗi wannan maganar ba Mm.
in kuma ya faɗa sa ko muryar sa mu ci Mm.
sai mu sako muryar har da hota ko kuma ka ce eh malam ya faɗa amma gaskiya ya faɗa Hey.
Peter Obi shine ya kashe Sardauna ko kuma ka kawo hujjar ka wacce kake da ita Hey.
To amma sai ka zo magana, asalin maganar da ake kagagara cewa komi a kansa, kagagara ba da ansa, sai yanzu ka zo ka ci zarafin mai maganar, ka ce ai mai maganar tsohon barawon mita ne, Ah.
tsohon ɗan ƙwaya ne, tsohon mai laifin ɗin ‘yan mata ne, ƙaddara ma shaiɗan ne. Akwai ɗan iska na, na gidan gaba kamar shaiɗan, Ah.
ƙaddara ma shaiɗan ne ya faɗi maganar. Idan gaskiya ce wannan zai canja ta ta zama gaskiya. kasancewar shekan ne ya faɗe ta sai maganar ta zama ƙarya idan gaskiya ce. Maza Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ba Abu Hurairah gadin kayan abinci. Abu Hurairah Mm.
sai ya kukkulle da safe ya ga sawo wani ya shiga ya ba. Ya ɗana tarko ya kama wani tsoho. Ya ce da arfa an daka ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya ce sai na kai ka gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Tsoho ce yi haƙuri larura ce ba zan ƙara dawa ba. Ya zai faɗa manzo Allah manzo Allah ya ce zai dawo.
Mm.
sai da aka yi haka har sau uku. A dan ku da ya kama shi ya ce yau kan sai na kai ka, ya ce to yau ba haƙuri zan baka ba, za mu yi zille, ka sake ni amma akwai addu'a da zan gaya maka. In za ka kwanta bacci ka karanta ta, Allah zai sa mala'iku su gani ta har gage waye. Ka karanta ayatul kursi. Ya sake shi. Abu Hurairah da kowa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace ya kuka kwashe da fursunan ka da ka kama. yace ya rasulullahi yau addu'a ya koya min kaji kaji addu'a da ya karantar da ni me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace laqad sadaqaka wa innahu lakazubun Mm.
duk da cewa shedan shirgegen makaryaci ne amma wannan magana gaskiya ya gaya maka idan shedan zai faɗi magana magana ta zama gaskiya ya faɗi gaskiya annabi ya ce eh, gaskiya ce idan aka samu tsohon mai rafi ɗin ‘yan mata in ma da gaske ne abin da ka faɗa ko ɗan ƙwaya in ma da gaske ne abin da ka faɗa sai ya zo ya faɗi gaskiya kasancewarsa ɗan ƙwaya sai ya mai da magana ba gaskiya ba Ah.
wannan tsohuwar hanya ce ta jahiliya a wajen debate da tattaunawa ba abin da masu ilimi suke tafiya kan shi ba kenan abin da masu ilimi suke tafiya kan shi matsalar da aka bijiro ita za ka yi a takin ka tattauna a kanta All right.
bature yana da ka'ida yace attack the ball not the player idan ana kwallo kayi attacking din kwallon ba dan wasan da kuke gasar wasa da shi ba Mm.
ga ƙwallon sai ka bata ka je ka samu ɗan wasan ka share shi da ƙafa ya faɗi ka haye shi kai ta bugu a wajen ƙwararru ya ƙwallo ya sunan sa mahaukaci ne za a maka red card za a maka a matsayin ka na mai wa'azi an bijiro da matsala ka gagara a takin ɗin matsalar ka rufe wanda ya kawo matsalar da zagi da ƙarfi da ƙarya a masu wa'azi sunan ka mahaukaci red card ya kamata a baka kada da wa'azi wani dan wace ba da rikar ba kara masa da suspension haka ake yi idan baka da hujja ko sai ka da ita sha kusa da kai aikin su shine idan kai ka tobara kai bambar ma Mm.
duk wanda ya magana su su suka iya kazafi da sharri ka yi zo su akan ka kai kuma ka koma dai ka ce to ba kira sunan kowa ba mun su dawa muka kira mun su dawa muka kira ku saurara ku ci ya ku bayin Allah haƙuri da taƙawa shi ne sirri na samun nasara.
Mm.
Masu da'awa, ku kau da kai daga masu zage ku, ku yi haƙuri, ku tsaya ku kiyaye dokokin Allah ku ga yadda Allah zai taimake ku. Ya za ku gane wannan? Ana na masu wata Ali Imran, Now.
Allah ya ce, Latum wunna, لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا menene magani وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور ana ran ma zakar suratu ali imran Allah madaukin sarki ce in tamsasku hasanatu إن تمسسكم حسنة تسوهم aha وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها menene magani وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا أها.
إن الله بما يعملون محيط ana ran ma zakar suratu yusuf innahu man yattaqi إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر duka المحسنين waɗannan ayoyin da ana ran ma ya karanta da mana sako guda da suke isarwa menene sakon da suke isarwa shine idan kuka yi haƙuri kuka yi takawa to kuke da nasara Allah zai taimake ku Allah ya ce la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum za a jarrabe ku a cikin dukiyarku za a jarrabe ku a cikin talakawunan ku ji Allah Allah ya ce wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum za ku ji daga waɗanda aka ba su littafi kafin ku wa min alladhina ashraku haka za ku ji daga wajen mushrikai azan kasira cuta mai yawa ashe mai imani yana tsammanin cutarwa ne da zagi da kazafi daga wajen ahalin kitabi da alladhina ashraku ba daga wajen masu karanta Qur'ani sunna ba ba daga nake tsammani ba ana tsammanin wuta ce a ina a makera sai ta tashi a ina sai ta tashi a makera menene solution Allah ya ce wa in tasbiru wa tattaku idan kuka yi hakuri kuka yi takawa Allah ya ce fa inna zalika min azmi Azumi lomo.
wannan yana daga cikin manyan lamurra na addinin musulunci ma'ana in kuka rike wannan Allah madaukin sarki zai taimake ku a wata ayar Allah ya ce abokan gabarku in tamsaskum hasanatun tasuhu duk wani abu da alheri in ya same ku sai ransu ya baci kai ka ji ayar kamar yau aka saukar da ita in tamsaskum Hasanatun ta so.
Hasanatu. Da an ce ku bude masallaci tashi hankali. Da an ce ga jami'a can tana tafiya daidai tashi hankali. Da an ce an bude gidan talabijin ƙarya ne ba ku da- ƙarya ne, ba ku da- Wa yadda su kuma sai asu. Amma da wata cutarwa za ta same ku ku fada cikin wata jarabawa. Yafrahu biha. sai su rinka farin ciki suna murna suna ai da ba mun fara ai da ba mun fara mun hararo haka za ta faru Allah ya ce wa in tasbiru idan kuka yi haƙuri Tattago.
wa tattaku kuka yi takawa kuka kiyaye dokokin Allah Na yadirkum kaiduhum sha.
to la yadurrukum kaiduhum shay amma kircin su ba zai cutar da ku da komai ba idan Allah ba da ku ya ku shugabanni ku yi hakuri ku yi takawa ya ku mabiya ku yi hakuri ku yi takawa Allahumma ja'alna min as-sabirin al-muttaqin amin Allah ka sanya mu cikin masu hakuri masu takawa amin a suratul yusuf Allah yake faɗa ta harshen annabi yusuf an nuna masa adawa ba abin da ba guda masa ba daga ƙarshe wa ya samu nasara shi ya samu nasara waɗanda suka azabtar da shi suka gwada masa adawa sai ga yayin su da kansu suna mamakin nasarar da ya samu ya ce bari in ba ku satar ansa bari in faɗa muku bakin zaren innahu yadda lamarin yake man yattaki duk wanda ya kiyaye dokokin Allah wa yasbir sannan ya hakuri fa inna Allah lalle Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin baya tozartar da ladar masu kyautatawa idan Allah baro kenan sirri yana cikin hakuri tare da mai tare da takawa mu yi hakuri mu toshe kunnen mu duk abin da mutum zai faɗa a kanmu ya makara mu kama aiki mu kiyaye dokokin Allah, mu ci gaba da yasar da saƙon Allah, lungu da sako a ci gaba da da'awa satin da ya wuce juma'a muna oshogbo a ina a oshun state da sake har sallah azhar muna oshogbo da daddare muna birnin yamai jamhuriyar nijar in ba Allah ne ya nufi ba zai wannan ake yau ga ba a katsina gobe in Allah ya amince muna birnin maraɗi a jamhuriyar Nijar. Yadda muke da lokaci Yadda muke da wani lokaci. Ina rantsuwa da Ubangijin al'arshi. Wallahi, ga shan Yakubu Musa a zaune, ga shugaba a zaune. Wallahi ba mu taɓa zaunawa za mu yi mitin, wai don mu tattauna ya za mu yi da suwa daga wallahi ba mu taɓa. Wallahi ba mu da wannan lokaci. idan ma mu masu ɗan zafin kai. Muka kasa daurewa muka yi magana, wallahi ga shugaba, ke ke cewa da Allah ku rabu da su ne da wannan magana. Shugaba da karantar da jama'a dini, ina kuke da wannan lokaci. Ga shan Yakubu Musa, an cewa muke ba nan ba da maka kai masa gulma. Kamin ka kai aya zai hauka da wa'azi, za ka gada gaban da wa'azi. Ina muke da wannan lokaci. Ya ku bayan Allah, haƙuri yana da darajoji da yawa addinin musulunci. Ya za ka gane wannan, Allah da kansa ya ce duk inda mai haƙuri yake Allah yana tare da shi. Idan Allah yana tare da kai wa zai karya ka. Ana rama, je ka suratul baƙara. فلما فصل طالوت بالجنود فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهار فمن شرب منه فليس مني أها.
ومن لم يدعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم Then what happened?
فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده Ya yi gagara.
قال الذين يظنون أنهم ولاق الله Ya suka ce, كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين
Allahu Akbar. Wa'azin izala ke. Aya da hadisi. Amma ka zo ka tsaya minti arba'in ba aya ba hadisi sai kwata kwata. Wata rana da shi ba su ji rana. Na samu mata da ɗaya tana yi wa ɗaya. Ɗaya tana yi wa ɗaya. Ana gafarta malam wanda ya zo jin wa'azi ina ruwan shi da mata kaɗai ta yi wa ɗaya. Me alaƙa da mata kaɗai ta yi kuma da zakar shi. Malami ya zo na ba a ba hadisi. Sai dai ce to wane bari ba ku labari. Asalin sa balawa a babban. Ba a ba hadisi ko kai da bazali. Wane bari ba ku labari. Sai yana karami ni na san shi. don kai balaga. Ɗan ƙwaya ne. Idan ya sha ƙwaya sai shige masallaci ya ta'adda. Allah madaukin sarki ya ce, Wallahu Ba sabiri.
Allah yana tare da suwa. Ya ku bayan Allah mai haƙuri sai Allah ya zama yana tare da mu.
Insha Allah.
Ya ku bayan Allah ku yi haƙuri. Shugaba a yi haƙuri. Shan Yakubu Musa a yi haƙuri.
Hmm.
Shan Yusuf Sambo, riga cikin a yi haƙuri.
Allahu Akbar.
A yi haƙuri. A yi haƙuri. ai hagu Dr. Jalo Na'am.
Dr. Ibrahim Jalo Jalingo yi hagu sai hagu duk da an ce ba a san ka ba a ƙaunarka to abin da zai baka yauke wuce ne bai ƙaunar dukkan bai ƙaunar ka biyu bai ƙaunar balalar wai zuwa yake ƙauna wai yana ƙaunar gwamnan jihar Neja baban gida Ali ba da kuma ka je masabaka ba Kwarai da gaske.
wallahi a gabana ba a gabana ba a gaban kowa da kowa Kwarai.
mai girma gwamna da sai baban gida Aliyu Allah ya sani Allah ya jarrabe shi da kaunarsa amma Allah bai jarrabe shi da kaunar da tijani ba Allah bai jarrabe shi da kaunar da tijani ba haka an je gobe Eh.
zama dan ƙofo yana mai girma dan ƙofo Allah ya sani Allah ya jarrabe shi Kai gobe ni kyau kake kauna ba ka kauna ba da ta Qur'ani kuma ka ce Allah ne ya jarrabe ka Dr. Jalo ya haƙuri. Shanta ne yawa ya haƙuri. Ya yi haƙuri. Iyalan Ibrahim ba bai shanta ba ku yi haƙuri.
Allahu Akbar.
Iyalan Malam Nura Salim ku yi haƙuri. Inna Allah ma asabiri. Allah yana tare da masu haƙuri. Ku yi haƙuri ba sai kun je kotu ba ku bar wa Allah. Babbar kotu tana nan gaba.
Kwarai kuwa.
kai ku saurara ku ci. Kowa ya ce ba ya son ku kar ranku ya ɓaci.
Mm.
Akwai daɗi kamar Allah ya ce yana son ku.
Babu.
Wa yake so Allah ya so shi? Duk wanda yake so Allah ya so shi ya ce Allah. To bari ku ji waɗanda Allah madaukin sarki yake so.
Mm.
Ana lamba je ka suratu Ali Imran.
Mm.
Wa ka ayyin min nabiyyin.
وكأي من نبي قتل Aha.
معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين Allah madaukin sarki ya ce wallahu yuhibbu sabirin.
Mm.
Allah yana son suwa. Allahumma ja'alna min as-sabirin.
Amin.
Allah ka sanya mu cikin masu haƙuri.
Amin.
Wallahi ba mai ba mu haushi. Ya Allah wanda ya ba mu haushi ba mun yafe.
Allahu Akbar.
Allah ka shaida ba mu kin kowa ba mu da haushin kowa. Kai kuma Allah ya ƙara ƙarfin shugabanci. Eh, Allah ya ƙara ƙarfin shugabanci. Kai ne a zauna lafiya. Mu dai mu ci gaba da me? Mu ci gaba da da'awa. Ya ku bayin Allah, haƙuri shi yake ɗaga darajar mutum zuwa matakai na ƙololuwa a addinin musulunci. Da haƙuri ne ake kaiwa matsayin taƙawa Eh.
ka zama mutaƙi. Da haƙuri ne ake kaiwa darajar ihsan.
Na'am.
Bayan daraja ta musulunci, sai daraja ta imani, sai daraja ta me? Ta ihsani. Duka da haƙuri ake zuwa wannan. Ana ran ma.
Na'am.
je ka suratul nahl ka dauko mun can karshen surar bakin boda Allah ya ce fasbiru ma sabaruka فاصبر وما صبرك إلا بالله aha ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون sai Allah ya ce mai إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون Allah da ya ambaci masu takawa sai ya ce inna masu hakuri sai ya ce inna Allah ma allazina taqaw. Allah yana tare da masu takawan nan su wane ne su ne asabiru Mm.
Allah yana tare da almuhsinun waɗanda darajar su sai darajar isa ne su wane ne su ne wayannan masu haƙurin nan da aka ambata a baya Allahumma ja'alna min al-muhsinin al-muttaqin Amin ya Allah.
Allah ka sanya mu cikin waɗanda suka kai wannan daraja ta ƙorarwa kai kowa idan yayi aikin ƙwarai ana rubutawa masu haƙuri ba rubuta na su ake ba Allah ne yake tabbatawa da kansa ya ba su إنما يوفى الصابرون إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب Allah ya ce inna ma yuwaffa sabiru abun sani masu hakuri Allah yana cika musu ladan su da gairi hisab ba tare da lissafi ba idan Allah ya tashi ba su lada kan fitowa yake ba a kirgawa ba a lissafawa Allah ka sa muna cikin masu samun wannan kafada Amin ya Allah.
ya ku bayin Allah wai a lahira me muke so mu samu wa yake so shiga aljanna yau bai san shiga aljanna ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah akbar gaya mana su wane ne yan aljanna والذين كبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا والذين الصلاة صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة يوا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يوا ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار yana hukumar da Allah zai ba masu hakuri جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ya labarin su jibrilu والملائكة يدخلون عليهم من كل sai باب suke fada wa yan aljanna سلام عليكم أها.
بما صبرتم فنعم عقب الدار
وجزاهم وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا ya suke sun shiga aljanna متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا baya haka baya haka baya haka ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تذليلا baya haka baya haka baya haka ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت ba su قواريرا kada mu suke kan mutuki قواريرا من فضة قدروها تقديرا bayan wannan bayan wannan واسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا menene zanzabila عينا فيها تسمى سلسبيلا
Ya alamun sai yawa.
yaushe za mu je mu yi bacci da haushin kamar karanta wai dawo to ku saurara ku saurara na ce idan ana dibe Eh.
ana yi academically Mm.
ya ake yi Academic.
ana yin sa ne academically ba a takin din abokin muhawara ake ba Mm-mm.
ba sharri ake kulla masa ba. Fitowa za ka ke magana da ilimi, yadda muke magana da ilimi, abin da ake yi kenan.
Mm.
Ba a taki ɗin abokin tattaunawa ake yi ba. In mutum ya saba da kai ba a taki ɗin sa ake yi ba. A, ishu da ake tattaunawa shi za ka yi attacking.
Mhm.
Attack the ball, not the player. So na ji. Peter Obi ya kai ziyara. Gidan sai Yusuf samun riga tuko. Malam Yusuf ya sa mai babban riga.
Eh.
Da wannan ne ya zama mahaukaci, da wannan ne ya zama jahili, da wannan ne ya zama ɗan tawaye. Saboda Peter Obi shi ya kashe sardauna. Tsakaninku da Allah shi ya kashe sardauna?
Ah.
a saurara. Da Allah barin tambaye ku, sanda aka kashe sardauna, fita wa biya balaga. Na yadda iyamurai suka kashe sardauna, idan inyamurai a zamanin sardauna an samu wasu a cikinsu sun kashe sardauna inyamuran da suke raye a lokacin ma dukkan su ne ya kamata a zarga ko waɗanda suka yi kisan waɗanda suka yi kisan wataƙila mu ce da waɗanda suka goyi bayan kisan da aka yi ko da ba su aka suka yi ba su ba za mu ce su zo ba su laifi duk da ba za mu ce su suka kisan ba waɗanda suka kisan daban amma ba za ka yi cewa duk inyamurin da yake raye a lokacin da shi aka yin sardaura ba ba da yanzu ba na lokacin wanda aka yi da na barin tambaye ku wa ya kashe hamza Washi.
washi ko annabi ya tuhumi ɗan ƙabilar washi da kashe hamza da hamza da sardauna wa ya fi daraja wajen Allah Allah ka ƙara wa sardauna albarka amma ya kai hamza Allah.
ya kai hamza Allah ka lulluɓe sardauna da rahama ya kai hamza ya kai hamza sardauna kakanka ɗan hodiyo Shek Usman bin Hodiyo Allah ka lulluɓe kabarinsa da rahama ya kai hamza kafan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kai shi Abdullahi Gwandu ya kai Hamza La.
da kai shi ba. Shehu Muhammadu Bello duk Allah kalin da su da rahama. Duk kai Hamza. Kai duka hada su gaba da wuri daya da Sardaunan da Shehu Dan Hodiyo da Shehu Abdullahi da Shehu Muhammadu Bello Allah kalin da su da rahama gaba daya. Dukkan su in ka tara su sun kai Hamza shi kadai. Ka hada hadda mai alfarma sarki musulmi Allah ka kara wa rayuwarsa albarka. Alhaji Sa'adu Abubakar duka kara hadda shi. Shi ma jikan su ne. Don an hada sun kai Hamza.
A'a, A hada da Nana Asma'u.
ba su kai ba.
duka sun kai hamza La.
a hada da ni duka an hada mun kai hamza a hado har da tsoho duk an hada mu mun kai hamza a hada har da uwata mun kai hamza a hada har da uwa tsoho mun kai hamza a hada har da ubana duk Allah ka gafarta musu duka mun kai hamza a hada har da uban tsoho Duka mun kai hamza? Duka mun kai hamza. Ko mun kai? Yo Allah ka musu albarka ga maka. Da tsoho duka Allah ka gafarta ba. Amma duk in ka tattara mu gaba ɗaya da iyayenmu mun kai hamza? Amma wahashi ya kashe hamza. Annabi ya tuhumi ɗan ƙabilar wahashi.
A'a.
Wata shi masarar wahashi? Hindu binti Utuba. Annabi ya tuhumi ɗan ƙabilar ta?
A'a.
wuka ta sa ta fasa cikin hamza ta ciro hanta ta tattauna ta fasa annabi ya tuhumi yan kabila ta ya ce aje ya samu yan wata da zangin ta a kashe Mm.
waye mijinta a lokacin abu sufyan annabi ya tuhume shi Mm.
ya ce aje a kashe shi da haɗin kansa a kashe hamza to ya za ka tuhumi wani a yau da laifin da wasu iyamurai suka aikata wajen shekara arba'in da suka wuce wajen shekara sittin da biyar don Allah ya za ka tuhumi wani yanzu da abin da waɗancan suka aikata tsakaninku da Allah Hamsin da biyar.
idan ba ƙwaya a cikin harkar da tsakaninku da Allah na tambaye ku idan ba ƙwaya za ka tuhumi abin da wancan ya aikata da abin da waɗannan suka aikata da wani dalili da Allah ya fir'auna daga wata ƙasa yake ƙasar Masar yanzu ta'addancin da fir'auna ya yi da yanka jarirai sai mutum mutanen Masar da suke raye yanzu mutum ne da musu albarka mutum su da su aka Yan kabilar su ne.
Wuce irin kwakwalwa ce wannan, da wani irin ilimi ake wannan hukunci. Dana ba wannan mabalin tambaye ku. Shi sarraunin da kake kishi, muna magana ne academically.
Yawa.
Mu muna magana ne me? Muna magana ne mu academically. Ba wani za mu kulla wa shani ba. Shi sardaunan da kake magana a kansa, shi sardaunan Da haka kake.
da aka kashar.
Mm.
wanda ita ce aqidarsa ita ce aqidarsa gaba da waɗanda ba musulmi ba da ƙulla musu sharri aqidarsa da ce Mm.
me ya ba Sardauna nasara a jagorancin da yayi wa arewa babban abin da ya ba shi nasara farko ya hada kan arewa yasa sai da ya gamsar da dudan arewa da musulmi da kafiri cewa shi shugaba ne adali da musulmi da kafiri babu wanda bai ga adalcin sa ba wanda ya sa suka yi gadawa suka yi gada tanzaunan ya ce to ku zo mu kwaci kanmu a majalisarsa da wa'anda ya jawo ya aiki da su aka samu nasara musulmai da ya zalla ko akwai da ba musulmai ba ce Kowane ba musulmai ba.
go back to history musulmai da zalla babu sai da ya jawo sunday oyi mai oyeyi oyeyi sunday oyeyi suna masu yan biya ma kamar sau bakwai kafin kira saboda kyau sun kada masu rubutu awoni awoni ko ko ko aulo ne ba dai bari tambaye ku bari tambaye ku musulmi ne Ah, ba musulmi bane amma gogaggen dan boko ne gogaggen da siyasa yana da input da zai bayar yana da me yana da input da zai bayar bayan wannan ya zo jihar Filato ya jawo Michael Audu ah, Michael Buba Michael Audu Buba daga wata jiha daga jihar Filato musulmi da ko kafin ne kirista ne amma gogaggen ɗan siyasa gogaggen administrator akwai gudunmuwar da zai ba a aikin minista ne zai ba da gudunmuwa ya jawo shi ko bai jawo shi ba ya jawo shi ya zo jihar adamawa ya jawo edward daga ina daga jihar adamawa ya zo jihar taraba ya jawo ba Joni Tanko Yusuf. Musulmi ne ko Kirista? Daga ina? Daga jihar Taraba. Yawancin jihar Kogi. Nan ba sake kinkibo musaci mugu. Musaci mugu. Daga wata jiha? Daga jihar Kogi. Wayannan su ne manyan Kiristoci da Sardauna ya jawo a kabinet ɗinsa ya haɗa kai da su, aka yi aikin da aka yi aka samu nasarar da aka samu. Wannan wannan ɗabi'a ta ka ita ce ɗabi'a Sardauna?
na.
Sardauna da kake kishi kana cewa an kai shi. Da Sardauna zai daso yanzu ya kalle ka ga halayen ko wataƙila bakin ciki ya kashe shi. Ba Sardauna kake yau kai ta ba. Ba abin da Sardauna ya ba kenan. Sardauna ya tashi tun daga Sokoto, ya shiga mota, ya tafi har jihar Benue, ka kallin nisan da ke tsakanin Sokoto da Benue. Kun san me ya kai shi? Wani ɗalibi Kirista ya zama best a waye da aka rubuta, shi ne ya taso domin ya je sai yaron mota. Ya tashi tun daga Sokoto ya shiga mota. Onanika, wanda har shugaban kan ya yi. shi ya zama best a waye a wannan shekara ya tashi tun daga sakko ta shiga mota ya tafi har kan domin ya tashi mota ka take yanzu ka kace wannan zama kake aukai ta har kana magana wata raji haushi aka ta zanno na Allah ta ba hada kai da waɗanda suka kai da kai gaba da zanno na an yi hira da wani kirista daga ƙasar mangu na karanta, yace da sardauna ya zo gidansu, su biyar ne ‘ya'yan babansu a gidan. Guda hudu musulmi ne yace shi shi kaɗai da Kirista. Shi kaɗai da ne? Kirista. Uban ya ce wa sardauna ga ‘ya'ya nan guda biyar ka ɗauki ɗaya. Sardauna ce a yi musu jarabawa, wanda ya ci shi zai ɗauka. Aka yi jarabawa, Kiristan ya ci, sardauna ya ɗauko shi, shi da aka ɗauko shi yake ba da labari. yace saboda haka mutuwar Sardauna yayi bakin ciki kamar ubansa da ya haife shi da ya mutu saboda adalci da ya gani su biyar shi kadai ne kirsa su hudu musulmi da ya shi ya ce an sa tambaya ya ci jarabawa Sardauna ce adalci a dauko shi gidan sun ga adalci musulunci ko ba ga adalci musulunci ba wannan shi ne abin da sazaure wannan da ya ba shi dama ya driban da ta saurin da aka samu wannan da ya ba shi dama ba mu samu ɗaɗan ƙwara ɗaya da ya musuluntar da wa'anda ba musulmai ba kamar shi saboda me saboda kyawawan halayensa da kyawawan ɗabi'unsa yadda musulmai da wanda ba musulmai ba duka suka amince da cewa ba zai cuce su ba jagora ne na kwarai he is a leader wai ka zo kai ta tangadi kana surutu ba dalili ba hujja wani ya magana kuma a ce a yi wa dattijo rashin kunya ba zai taɓa gamawa lafiya ba ya ko halin sunna ku ci gaba da da'awa ku ci gaba da karantarwa ɗalibai ku ci gaba da neman ilimi idan ba ku yi karatu ba a lokacin da yanzu a kire ku idan ku kai karatu kuka tsaya da ƙafafunku ba mai iya batar da ku ba mai iya harkar da ku wannan duniyar duniya ce ta ilimi ba duniya ce ta jahilci ba yara da muke bukata matasa musulmai muna bukatar yara da irin matasan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daina muna sai irin su zai irin su zai manyan mahadatan Qur'ani kuma gogaggun ‘yan bokon zamanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Ya za ka yi gane wannan? Hadithi na ingantacce, Allah ba na turuddin al'albani ya inganta shi a sisiratul hadisun sahiya. Manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana samun wasiƙa daga wajen Hudawa. Adabi bai iya Yahudanci ba, sabai ba su yawa. kenan sai an nemo mai hude ya yi ne ya karanta ya fasara idan annabi zai rubuta musu reply sai an nemo mai hude ya rubuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bai kamata mu danka sun rubu a hannun guda ba dole mu samu wani a cikin mu ya iya sai kira zai yace ya zai a ta'arifu lugatal yahud ka iya yaren Yahudanci? Zaidu ya ce ban iya ba, a wata ruwaya, a tarifi lukatar Saryaniya, ka iya yaren Yahudanci duk ma'anar ɗaya ne. Ya ce ban iya ba, maza Allah ya ce je ka koyo a baldu. Yanzu zai ya haɗa kayansa zai tafi makaranta, ya koyo mai, ƙurari, hadisi. me zai koyo boko zai je koyo yaren yahudanci saboda kwakwalwar zai ya ce fata allamtu hafi saba a ce ashir ayyama ya ce a kwana goma sha bakwai na iya yaren yahudanci gaba da shi kwana nawa goma sha bakwai yaren yahudanci gaba da ya gama da shi a wata ruwaya yace fa ba marrat bi nisfu shahrin hatta ta'allamtuha rabin wata bai shuɗe a kaina ba kwana nawa ne rabin wata kida shi ba kwana sha rabin wata bai shuɗe a kaina ba sai da ya zama da yaren yahudanci ba wani dunkusa da sakonsa da ban sani ba irin matasan da muke nema ke ne wai da su ne matasan da muke matasa makarantar alkur'ani mai girma irin su abdullahi dan abbas ya haddace qur'ani izo 60 yana da shekara 11 a duniya matasa irin su imamu na shafi ya haddace alkur'ani mai girma yana da shekara 8 a duniya matasa irin su hafizul iraki ya haddace qur'ani mai girma yana da shekara takwas a duniya. Matasa irin sahabar bin hanbal ya haddace alqur'ani mai girma yana da shekara bakwai a duniya daga nan ya fara hadda hadisi bai mutu ba sai da ya haddace hadisi da daya Imam Suyuti ya ce ya haddace hadisi dubu ɗari takwas. Wasu malamai suka ce, wannan wayanda ya haddace da isnadi su, amma hadisan da ya haddace gaba ɗaya sun kai hadisi miliyan ɗaya. Mata sun da muke nema ke Irin su Ibn Lubban, alƙarin wani bukuri. Ibn Lubban ya haddace alƙur'ani mai girma yana da shekara biyar a duniya. Shekara dawa? Ya zama gangaren kadugun a ƙurari. Da kai ka zamanin sanda wanda zai kai shekara ashirin. Kan ya kai shekara goma ya zama farfesa. Idan ana sallar ta hajju, za a kawo da shi a zaunar da shi a masallaci. Ɗan shekara biyar ne duka. idan liman yana tilawa tilawa na tsaye da liman ibnu dubban dan wannan yaron shi zai fara tare shi wayannan su ne matasan da muke so mu ga an rena matasan da za a ba su ilimi su tashi su gina addini ba matasan da kawai za a samu su kungiyanci a rai ba ba kungiya ce ba kyau ba bai yawa ba kyau malamin kungiya ka duk kwaɓar da yi duk da ne ba da bai dole alwa abin da yake ko mai malam ya dole bukari dala wani addini yake ko kungiyar ce ki kai kungiyar ce kake ba kungiya kake ba kuma da ba ba kungiya ke da matsala ba mai ke da matsala ba tasha ke da matsala ba mai ke da matsala ba iska ke da matsala ba mai ke da matsala matasan da za su yi tsayawa gaban kowa su gaya masa gaskiya. Waɗannan su ne matasan da muke so a rene su. Saboda haka matasa, ku tashi tsaye, ku nemi ilimi, ilimin kowane iri. Allah madaukin sarki zai taimake ku, mu isar da dawa, kowane lungu da saƙo, in Allah ya yarda gabas da yamma kudu da arewan Afirka sai mun kewaye ta mun isar da sakon Allah. Inda mutuwa ta rutsa da mu, kamar yadda ta rutsa da su ba da abokar giro, mu aje a wurin matasa ku ɗauki tutar ku wuce gaba. Forever! Suna da matasa ta yana ganin su. yanzu da haka yi lalle kayan abin da suna kayan da suna da rama sai kuma yi ke sadaka don ana yan matasa a kasar gane da fara gano shi a ina na gano shi mun ji wazi da ana raba nasu rukundu suka zo ɗalibai daga jami'a suna kuliyatul qur'an a jami'a suka zo suka gane dan da kuma aka ce duk ana rubo mini kuma kuliyatul qur'an dan da kuma shi ne ba san kwa Najeriya ba sai ana to wallahi babu wanda yasa daga an dawo Najeriya ku zuwa cikin wannan dawo yanzu yana PhD ya gama masters ba sa taba da first class yadda na ga dan bala ya fito waje ya fito waje ya ne da shi matasa daga rajo inda na gansu duk inda na laika su ne kowanne shi kaɗai runduna ce in ka dauka in mu mutum ka huta wanda ba ka huta ba lokacin da ma ka samu matsala in za ka tuba ka tuba amma san da za ka mutu mun ga mun kakkasa mun kakkashe maka bala'i Allah gora ya saurara. Ba ta iya kai daga wazi. Ga shugabanni da muna tare da su. Za su majalisin albarka. Insha Allah. Don Allah duk wanda kuka ji ya zage mu karku an samu shi. Ko a ko ka fitar ka bashi. Ku yi ta dawa. Ku ta dawa. idza laqaka sabihu ولا تطيعوا fala tujib fa khairu min ijabatihi السكوت
in kace kowane kare ya haushi zaka jefe shi da dutse yaki ya same ka dan karnukan suna da yawa duwatsun da ka tara duk za su kare karfin ka duk zai kare wajen jefa karnuka yi amfani da wannan karfin wajen gina me wajen gina addini ba mu hana ku ku yi debate ba ku yi academically da hujja da aya da hadisi ba da attacking din personality da mutane ba wannan kauyanci ne da sakar duniya ta ne da wuce wannan ولو أنهم فعلوا ما يؤذون به لكان خيرا لهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا Allah zai musu yi yaki da wazi وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا sai عظيما Allah zai kara musu da shi ولهديناهم صراطا مستقيما kitabuhu ختامه مسك wa fi zalika وفي ذلك فليتنافس المتنافسون subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum
وعليكم